أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا بكوي قوتا هدو هجرة منزون سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة shekara ta dubu ɗaya da da ɗari hudu arba'in biyu, wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan sha ɗaya miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi masalam shekara ta dubu biyu da ashirin. muna cikin tafsirin alƙur'ani mai girma a cikin suratu wato al'araf shafi na ɗari da hamsin da tara, a satin da ya gabata mun tsaya akan aya ta sittin da tara. zuwa aya ta saba'in a yau za mu ɗora akan wannan aya da izinin Allah subhanahu wa ta'ala. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatun da za mu gabatar, Allah ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya. الرمى التي قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين كما يدى نفتا أساتين دي قباتا ونلوك تدرسي ينا بقاتر بيتا saboda akwai ayoyin da suka gabata waɗanda suna da alaka da waɗannan ayoyin idan ba za mu tuma ba mu faɗa cikin wannan aya kai tsaye sai mun ce wani abu akan abin da ya gabata don mu haɗa shine suke kira arrabt bayna ad-dars as-sabiq wal lahiq a kalli alaƙa yadda za a fahimta su waɗannan ayoyin suna cikin wato ƙissa ta annabi hudu shi da adawa wanda Allah ya ɗauko bayanin su tun daga aya ta hamsin da hudu wa ila adin akhahum huda mun tura zuwa ga adawa ɗan uwansu shine annabi hud qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruh yace ya ku mutane na ku bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala ma lakum min ilahin ghayruh ba ku da wani abin bauta wanda ya cancanta a bauta masa akan cancanta in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba, afala tattaqun shin ba za ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ba, mun ka ce kalima ta taƙawa ta game dukkan alkhairin duniya da lahira bayanan da suka gabata, sannan kuma ita ce wasiyya wato ta Allah subhanahu wa ta'ala zuwa ga bayansa. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله bayan Allah subhanahu wata'ala annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alaihi afdalus salati wa atammu taslim yana daga cikin su Allah ce ya ayyuhan nabiyyu taqillah ya kai annabi ka ji tsoron Allah farkon suratul ahzab to idan an ce ma annabi ya ji tsoron Allah waye saura mu ko yanzu in ka ce ma mutum ka ji tsoron Allah sai ce mini sai kai wani abu to shi annabi yayi da Allah ce ya ayyuhan nabiyyu taqillah na fata an fahimce ni kuma ita ce wasiyar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi masahabbansa hadisi ya tabbata wato daga ibad ansariya wata rana yake cewa wa'adana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam mau'izatan baligha manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi muna wa'azi wato wanda yake baligh mai kai matuka zarafat minha al'uyun wanda idanu sun zubar da hawaye saboda wannan wa'azin wa wajalat minha alqulub zukata kuma sun ji tsoro fa qulna ya rasulullah muka ce ya kai manzo manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam innaha la mau'izatu muwaddi' lalle wannan wa'azi kamar wa'azin mai bankwana ne wa'azin mai bankwana fama ta'haduna fama ta'hadu ilaina fama ta'hadu ilaina mi za kai muna wasici da shi ko fa ba ta amuruna waɗansu riwayoyi ina fata an fince ni domin ahida ya ahadu ake cewa min babi ta'iba ya ta'abu wannan sai manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace usikum bi taqwallah abu na farko ce ina muku wasici da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wannan hadisi hadisi ne wanda yake ingantacce الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني المحدث يكتي وأخرجه ابن ماجة والحاكم وأحمد أول وليكم يتي أخرجه الطبراني إمام الطبراني يفتد في مسند الشاميين musnad in an ce musnad hadisai waɗanda sun danganta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ashamiyi na mutane da ke rayuwa a sham ƙasar suriya ta yanzu da ake ce ma suriya to akwai malamai suna karkasa hadisi wani bi a kalli hadisin sahabi kaza wani lokaci a kalli hadisin mutanen da suka rayu a yanki kaza wani lokaci kuma fuqaha'u a kalli hadisan da suke da alaka da tauhidi a fitar da su wajen kuma sallah tsahara haka ne to don haka dai hadisin in ka ji wani lafazi baka san da shi ba ta wani lafazi tana yiwa ya je a wata riwaya ne don wata riwaya ta kawo wa azana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ba'da al-ghadati bayan sallar safiya kidan kaga yana da kyau dalibin ilimi ka ai sabri wajen ba da hukunci a ce babu wannan tana yiwa hanya guda ce ka sani Allah ya muna mai kyau wannan kuma ita ce wasiya ta annabawa gaba daya duk annabin Allah da ya zo wasiyar da mutanensa su ji tsoron Allah Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul shu'ara ya kawo wannan bayani dalla dalla wato kazzabat qaumu nuhin al-mursalin id qala lahum akhuhum nuhun ala tattaqun kazzabat adun al-mursalin id qala lahum akhuhum hudun ala tattaqun كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون التقوى التقوى التقوى وصية الله في عباده ووصيته لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم ووصية الأنبياء لقومهم أجمعين وهكذا shi yasa duk wanda za ka yi ma wasiya kai mai wasiya da tsoron Allah qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumi waɗanda suka kafirta daga cikin mutanensa suka ce inna lanaraka fi safaha muna ganin ka cikin wauta wa inna lanadhunnuka minal kadhibin muna zaton kana daga cikin maƙaryata qala ya qaumi laysa bi safaha yace ni ba wawa bane walakin ni rasulun min rabbil alamin ni manzo ne daga ubangijin talikai bayani ya gabata dukkan waɗannan ayoyin uballighukum risalati rabbi ina isar da sakon Allah zuwa gare ku wa ana lakum nasihun amin ni mai nasiha ne gare ku kuma amintacce ba na da niyya in yaudare ku ba ana wa'azi bane don an yaudare mutane ko don saboda a sabi abin da ke hannunsu ko don saboda mutane su baka girma ko don saboda a ji tsoronka a ana yin wa'azi ne don mutane su gane kima Allah da kima annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam don saboda mutane su yi ma addini aiki shi ne yake sa a yi wa'azi kuma don a samu tsira duniya da lahira a wa'ajibtum an ja'akum zikrun min rabbikum shin kuna mamaki wa'azi ya zo muku daga wajen ubangijinku ala rajulin minkum daga wani namiji daga cikinku liyun zirakum don saboda ya gargaɗe ku wadkuru ku tuna id ja'alakum khulafa Allah ya sanya ku kuka zamanto khalifofi an gane ko min ba'di qaumi nuh bayan mutanen annabi nuh malaman lokaci ya khalifa daga khalafa ne shine maiwa amma a cikin yaren larabci in an ka ce khalafallahu lahu ko aka ce akhlafallahu lahu yana da bambanci in an ce khalafallahu lahu ana nufin in musiba ta same shi abinda ba zai yiwa ba ya dawo mutum ya mutu gare ka zai dawo in ka ce khalafallahu lahu anan yayi ina fata an fahimce ni amma mutum ne ya rasa kuɗi sai ka ce akhlafallahu laka Allah ya mayar maka domin kuɗi ana iya rasa su a same su a sami ma waɗanda suka fi su ina fatan kuna fahimta ta abinda ba zai yiwa ya dawo ba to shikenan ba za a iya samun irinsa ba uba in ya mutu sai ka ce khalafa Allahu lahu mahaifiya in ta mutu sai ka ce khalafa Allahu lahu ai sar Allahu khalifa Allah shine khalifa amma idan mutum dan sa ya mutu sai ka ce akhlafa Allahu laka domin bi ana iya samun da ko diya amma uba wanda ya haife ka in ya mutu to shikenan ƙarya ta kai kadiba cikin at-tadribatul lughawiyya na al-sheikh al-allama Abdul Latif Shuwairif na kasar Libya a juz'ur rabi wato a juz'ul kitab rabi na'am ya kawo wannan min ba'di qaumi nuh ya sanya ku zamanto khalifa bayan annabi nuh wa zadakum fil khalqi basta Allah ya ƙara muku wato a cikin halitta yalwa fadhkuru ala Allah ku tuna ni'imomin Allah a gare ku daban-daban waɗanda ba sa yankewa la'allakum tuflihun dan saboda ku samu rabauta to yanzu daga nan sai karatun mu ya dora qalu sai suka ce da annabinsu aji'tana li na'budallaha wahda yanzu ka zo muna ne da mu bauta ma Allah shi kadai nan ja'a ba tana nufin zuwa ba a'a himmantuwa an gane ko a to an ka ce ja'a nan ba ana nufin zuwan shi ake nufi a'a ka himmantu domin abu ne wanda yake maimaitawa zuwa gare su wannan kuma hamza da suka kawo alhamzatu lil inkar an gane ko dan saboda suna mai musun abin da yake akan shi ko kuma litta'ajjub suna mamakin shi ya saba ma abin da mutane suke akan shi dama da ka zo da abin da yake bako za a yi mamakin ka khalif tu'raf ka saba in kana son a san ka idan ka zo da abin da mutane ba su saba da shi ba ko da gaskiya ne to yana buƙatar lokaci ajitana ka zo muna lina'budu Allah wahda dan mu bauta ma Allah subhanahu wata'ala shi kadai kalima ta wahdahu malaman lugha suka ce ismul masdar ne ba masdar bane domin daga auhada yuhidu masdar kishi ya kamata a ce ihadan mislu wato auha yuhi iha'an aw ma'a yumi'u ima'an amma nan auhada yuhidu ihadan sai an ka ce wahdahu to sai suka ce wahdahu shi kadai kidan sai zamanto wato hal ne hali ne na fa'il ko ko hali ne na al-maf'ul lina'budu Allah dan mu bauta ma Allah wahdahu ai muwahhidina lahu muna masu kadaita shi shi kadai ko ko ajitana lina'budu Allah ka zo muna mu bauta ma Allah wahdahu ai muwahhadan shi Allah yana abin kadaitawa kinan hali ne tana iya komawa zuwa ga fa'il tana iya komawa zuwa ga ismul jalala dan ya zo a matsayin maf'ulun bihi ina fatan masu nasan dai mutane za su iya fahimtar da waɗansu bayanai daga ciki ajitana li na'budallaha wahda ka zo mu da bauta ma Allah shi kadai wa nazara ma kana ya'budu aba'una wa nazara muka ce fi'ili na nazara shi na nuhin taraka bari amma a cikin alqur'ani ya zo da siga ta mudari'i ya zo da siga ta amri amma sauran ba su zo ba asalin shi wazara ne wazara in an ce wazara min babu ta'iba da wawun da zalun wanda mutane mu suke ce mazal da ra amma fi'ilin nashi wazara wato yaziru wazran wazara yawzaru wazran amma kuma babu wanda qur'ani bai amfani da sauran ba sai dai mudari'i da kuma amri أمري ذرني ومن خلقت وحيدا مضارئي وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك duk inda ka ji shi wa nazaruhum fi tughyanihim ya'mahu babu inda anka kawo sabanin shi sai malamai suka ce to larabci wanda yake ingantacce shine kada ka ƙara akan wanda alqur'ani ya amfani da shi in kana neman wata kalima wadda babu cikin wannan sai ka dauki taraka tunda fi'ili madi wa zara bai yi amfani da shi ba sai ka dauki taraka matruk ismul maf'ul sai kai amfani da nashi ismul fa'il at-tarif sai kai amfani da wanda akwai cikin larabci waɗansu malaman kiyasi na lugu suka ce a ba laifi alqur'ani shine afsah afsahul kalam mafi fasaha na zance amma in bai kawo wani abu ba a kiyasin luga muna iya mu yi amfani da shi duk da yake cewa zamu dauke shi bai kai matsayin larabcin alqur'ani ba mas'ala ta ƙarshe akan wannan kalima shine wa nadara an gane ko asalin shi nauzar ya kamata a ce wazara yauzaru an kawo wawo domin abinda malaman luga suke cewa malaman ilmu sarf suna da wata magana suke cewa fi'ili na larabci ana shafe mishi wawun da sharadi guda biyu sharadi na farko ya kasance kasra akwai akan harafi na gaban wawan kaga in ka ce wa'ada sai ka ce ya'idu saboda mi yau'idu ne an shafe wawun kenan in kasara ce ta gabace ta sai a shafe ta sharadi na biyu ya zamanto akwai hurufu wato abin nan al-itbaq da sadun da zadun da ta'un da za'un su ake kira huruful itbaq harufa guda hudu to su in suka zo ko da harafi yana da fatha ana shafe wawun Allah ce wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim kaga yadau asalin shi asalin sa yawdau to amma gashi nazara bai kawo nawzaru ba an gane ko nazaruhum fi tughyanihim bai ce nawzaruhum ba me yasa aka kawo wawun ba a kawo wawun din ba sai suka ce to wannan qiyasi ne ya saba ma ka'idodi daga ciki qalu la tawjal inna nubashshiruka bi ghulamin alim kaga wajila yawjalu an kawo wawun duk da cewa sun ce a asalin shi kasra ne kuskure ne a'a wajala yawjalu wannan shine asalin sa wa nadhara ma kana ya'budu aba'una mu bar abin da iyayenmu suka kasance suna aikatawa kaga ma kana abin da sun ka kasance can tun gadin gadin gadin ya abudu suna bauta masa yau da gobe ba su yanke ba aba'una iyayenmu waɗanda muke ganin ƙimarsu da darajarsu kaji abin da sun ka kawo na farko sun nuna abin yayi nisa kwarai ma kana can can can can ya abudu yau da gobe suna aikatawa fi'ili mudari'i aba'una kuma iyayenmu to kai yoshi na kai yi sanin da zai saba mu irin sanin iyayenmu kenan kaga suna nuna kamar yare na su yare na iyayensu yare na gado yare na kayan gida to me amfanin kayan gida in ya kasance ba su dauke da alkhairi Allah ya kyauta shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin suratul baqara wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfaina alayhi aba'ana za su ce abar mu mu bi abin da iyayenmu su kasance suna aikatawa a cikin suratul luqman wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma wajadna alayhi aba'ana kaga baqara alfaina nan kuma wajadna duk da ke suna bada ma'ana guda a cikin suratul ma'ida wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna alayhi aba'ana kinan ita ma'ida ta fara da ta'alau ila ma anzalallah sannan kuma hasbuna baqara ittabi'u ma anzalallah haka luqman ittabi'u ma anzalallah baqara bal nattabi'u ma alfaina alayhi aba'ana luqman bal nattabi'u ma wajadna alayhi aba'ana ala ramma mai hadda alqur'ani sai ka shirya fa'tina bima ta'iduna fa'tina ka zo muna bima ta'iduna ga abin da kai muna alqawli kaga wa'ada shine alqawli ya kamata a ce fa'atina bima wato tu'iduna abinda kai yi muna alƙawalin shi na azaba domin wa'ada shine alƙawali na alkhairi wa'ada kuma daga alwa'id wanda yazo daga alwa'id yana nufin yima mutum alƙawalin cewa mummuna abu zai same shi to shi yasa zaka ga alqur'ani wani lokaci ya ce wa yaquluna mata hadhal wa'du in kuntum sadiqin a ka'idar larabci ga wanda yake sanin ka'idar larabci sai ce ah to ai ba wa'adu ya kamata a ce ba ya kamata a ce wa yaquluna mata hazal wa'idu domin annabawa suna ma mutanen su alƙawalin saukar azaba ne ba wai suna musu alƙawalin alkhairi bane to shi ko alwa'du alƙawali ne na alkhairi alwa'idu yana nufin sharri to kuma sun ce mata hazal wa'du ko ba haka ba waɗansu malamai suka ce ba ni faɗa ba fa malamai na suke faɗi ina ga muku abinda malamai suke cewa waɗansu malamai suka ce nan an ce wa ya ƙulu na mata hazal wa'adu saboda su muminai in an halakar da kafirai alƙawali ne na alkhairi gare su kenan kafiran suna magana ne ina alƙawalin nan na alkhairi da an kai muku ba su kawo shi zuwa gare su ba ina fatan kun fahimce ni sannan waɗansu malamai suka ce a'a shi wa'ada wani lokaci yana zuwa fil khairi wa sharri an gane ko amma alwa'du mafi yawancin lokuta yana zuwa cikin alkhairi alwa'idu mafi yawancin wato yana zuwa cikin sharri amma wa'ada wani lokaci yana iya zuwa cikin wato sharri amma kaɗan nadiran an gane ko nazran wa nadiran domin Allah ya ce wa'ada Allahul munafiqina wal munafiqati wal kuffara nara jahannama hiya hasbuhum wa la'anahumullah wa lahum azabun muqim kaga wa'ada Allahul munafiqina kaga yayi musu alƙawali amma alƙawali wanda yake ba irin wanda ake bukata ba mun fahimci wannan da kyau ko wadan suka ce a'a in kaga kalima ta wa'ada a wurin azaba an yi isti'ara ne ma'ana an ɗauko kalimat an are ta ne an azata a wurin amma ba don saboda ita ce ya kamata a kawo ba kenan sai ka koma cikin ilimi cikin ilimin balaga fa'tina ka zo muna bima ta'iduna game da abin da kai yi muna alƙawari malaman tafsiri suka ce a nan ba su ce ka kawo muna abin da Allah ya yi alƙawari ba don ba su yarda da shi annabin Allah na ba ganin suka yi abin da yake hudi ba shi ne zai yin ba don haka fatina bi mata izina kai na kake wuce muna Allah ya ce ƙarya ne kake don sun ce inna lana raka fi safahatin wa inna lana zunnuka lana zunnuka min alkadibin kenan don haka ba ce Allah ya kawo ba sai suka ce kai ka zo muna bi mata iduna ga abin da kai muna alƙawari an gane ko in kunta min as-sadiqin har in ka kasance daga cikin masu gaskiya anan kafin mu shiga aya ta gaba akwai mas'ala guda biyu mas'ala ta farko tana da alaka da hadda alqur'ani mas'ala ta biyu tana da alaka da ilimin balaga da kuma ilimin usulul fiqh muna haka saboda mutun ya fahimci wato inda zai koma wajen bincike mas'ala wadda take da alaka da hadda alqur'ani fa'tina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin malamai suke cewa wannan kalima ta zo a cikin wurare guda hudu a cikin alqur'ani uku an gane ko suna da kama da juna sannan kuma ɗaya daga cikinsu tana da kama da su amma ba ɗaya suke ba fa'atina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin anan a cikin suratu wato al-a'raf qalu ajitana lina'budu Allah wahda wa nadhara ma kana ya'budu aba'una fa'atina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin wuri na biyu a cikin suratu hud قالوا يا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين نأككم أتفين سورة الأحقاف قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون na hudu din kuma yana da kama da su amma ba kai tsaye ba wa qalu ya salihu tina bima ta'iduna bima ta'iduna in kunta minal mursalin to kaga wancan sai ka gane su wannan sai ka gane su mas'ala kuma da take da alaka da balaga kuma take da alaka da usulul fiqh shine da yace fa'tina ka zo muna asalin umurni yana da hali guda uku in ji malamai na farko in umurni ya taso da umurni da hani in suka taso daga sama zuwa ƙasa suna nufin kamar umarni ne na an baka umarni misali idan Allah ya ce wa aqimus salata umarni Allah ya baku kenan daga sama ya taso don babu wani abu saman ubangiji nan umarni ne idan abokinka ya baka umarni to shawara ce ke iya baka don ba zai iya tilastar da kai ba mun fahimci wannan da kyau idan kuma umarni ya taso daga ƙasa zuwa ga sama to roƙo ne yanzu idan ɗanka ce baba ka sayo min kaza ba wai yana tilasta ka bane amma yana roƙo ne a yi masa haka hani in ya taso daga sama hani ne idan hani ne tsakanin masu iko guda biyu ma'ana masu matsayi iri ɗaya to ba hani ba ne matsayin shawara yake an gane ko sannan haka wani lokaci idan ya taso daga ƙasa zuwa sama ba hani ba ne in ka ce ma Allah rabbana ya ubangijinmu la tu'akhidna Allah kakka kama mu kai ka isa ka hana Allah shi kama ka a'a roko kake yi ma Allah mun fahimci wannan da ke ko to shi yasa malamai suke son ɗalibin ilimi ya fahimci ma'anar da kalima take iya ɗauka kada a zo tana ɗaukar wata ma'ana ya ba ta wata ma'ana wadda ba ita ba ya zabu da ce ai shi ya san ma'ana don haka a nan fatina umarni ne ka zo muna shin wata ma'ana yake ɗauka ustazu doktor abdulkarim annamla a cikin littafinsa almuhazzab fi ilmi usulil fiqh muqaran yake cewa umarni yana ɗaukar ma'ana ɗai ɗai ɗai ɗai har guda talatin a can farko na ce guda 36 ne wata rana a wani lokaci sai daga baya da kuma cikin littafin sai ga guda 30 ya kawo amma ustazu doctor shi ma professor ne na tafsiri wato Dr. Kabir Yunus na Kano shi ya nuna cewa ba a iya tantance iyakokin za a bar su ne cikin halin da ayat ta zo za a kalli ma'anar kenan sai an koma cikin siyakin aya wani ya an ce al'amur yana ɗaukar ma'ana guda 30 ce kaje wata sabuwa to ina suke to bari mu ba da misali ga su na farko umarni na izmin tuwa wajibci al'ijab wa aqimus salata a tsaye da sallah tsaye da sallah menene wajibi ne wa atuz zakata a bada zakka bada zakka menene wajibi ne mun samu daya annadabu shine abinda ba wajibi ba amma an so ka aikata da Allah ya ce a cikin suratul nur wallazina yabtaguna alkitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum sai Allah ce mi in alimtum fihim khaira kaga ku yi musu mukataba bawa naka ne Allah ba zai tilastar da kai baka yantar da bawanka amma yana kwadaitar da kai ne mun ji biyu ko mu tai gaba na uku daga ciki idan misali ana son aladabtar da kai sai a zo baka da umurni an gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace dai daga cikin sahabbansa yaro an gane ko amr bin salama ya gulam sammilla ya kai yaro ka ambaci sunan Allah wa kul bi yaminik ka ci da hannunka na dama wa kul mimma yalika ka ci abin da ke gabanka waɗanga umarni ladabi ne ake koya ma yaro karami don shi bai kai inda ba zai karɓa umarni na shari'a ba sannan daga ciki ma'ana ta hudu al-irshad shine mi shine shiryarwa Allah ce wa ashhidu zawai adlin minkum ku shaidar da masu shaidu guda biyu daga cikin ku an gane ko to wannan umarni ana shiryar da ku ne zuwa ga abin da yake mai amfani shi yasa Allah subhanahu wataala da yace ayi za ku ga amfanin shi da Allah yace ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuhu kurubuta can wa ashidu wato sai ce zalikum aqsadu indallahi wa aqwamu lishahadati wa adna alla tartabu duk da yake malikiya sun tafi cewa rubutawa wajibi ne amma zance mafi inganci ba wajibi bane domin Allah ya ce wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbuda fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanata in an amince ba sai an rubuta ba ina fata an fahimce ni wallahu ta'ala a'lam al-ibaha ma'ana ta gaba shine al-ibaha halattawa kulu washrabu Allah ya ce ku ci ku sha wannan yana nuna an halatta maka sannan kuma daga ciki at-takrim ana umurninka don a girmama ka ‘yan aljanna za a ce, Udukuluha bi salamin aminin, ku shiga aljanna, kaga wannan umarnin don mi, don nuna girmamawa izuwa gare su. Na bakwai shi ne a tahdid, narko, in ji malamban zaure ko tsoratarwa, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, fa'abudu ma shi itun min dole. Annabi ce da su ku bauta abin da kuke so wanda ba Allah ba, ashe ku Allah yana nufin haka, a'a wannan getse ne, an gane ku, i'malu ma shi itun, ku aikata abin da kuka ga dama, yanzu Allah na son kowa ya aikata abin da gada ba to dan ya turo manzanni wannan gatse ne ina fata an fahimce ni daga ciki ana kawo umurni na takwas lil ihana dan walakantarwa Allah ce inna shajarataz zaqum ta'amul asim kal muhli yaghli fil butun ka ghali al hamim khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim thumma subbu fawqa ra'sihi min adhabil hamim zuq dan dana aka ce makafiri dan dana azabar wuta to in an ce mai ɗanɗana don biya an kai wanga umarni ai dan walakantar da shi da na fata an fulce ni na tara at-ta'jiz shine wato gajiyarwa ka nuna ba za a iya ba kaga yanzu nan da sun kace fa'tina bima ta'iduna nan suna nuna cewa ya gajiya ba zai iya kawowa ba ina fata an fulce ni shi yasa suka ce ma bima ta'iduna da abin da kai yi mun alƙawari kai ma in kunta min sargin in ka kasance masu gaskiya ko kuma a kawo shi don nuna gajiyawa wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi ku zo da sura irin ta alqur'ani wannan ba umarni ne ake ba su ba dan Allah san ba za su iya kawo ba amma nuna gajiya wasu ne Allah subhanahu wataala yake son yayi wallahu ta'ala an gane ko sannan kuma suka ce ana kawo shi litaskhiri an gane ko shine wato a horar da abu a mayar da shi wata halitta fa qulna lahum kunu qiradatan khasi'in sakhara daga cikin umarni ne na Allah na kauni ku zamanto birrai addu'a wani lokaci za a zo da umarni amma roƙo ne ake yi rabbin firli wali walidayya ya Allah ka gafarta min ai ba umurni baka isa ka umurni Allah ba amma kana roƙon Allah ne daga ciki at-taswiya shine dan a daidaita maka abu islauha ku shiga fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum duddai matace ya kare waya makafi sun yi dare inji wadansu at-tamanni wani lokaci ana iya zamantowa an yi umurni amma dan guri ina fata an fahimce ni kamar ka tsinkai abu daga nesa sai ka ce ka kasancewa ne kamar yadda suke cewa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana zaune sai tsinka wani mutum daga nesa sai ce kun abazar ka kasance Abu Dharr kaga wannan ba wai umurni ne ya bayar ba amma yana burin ya kasance wato Abu Dharr ne sannan kuma wani lokaci yana zakkuwa umurni lilimtinan dan a nuna ni'imar da Allah ya maka kulu min tayyibati ma razaqnakum ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun sannan suka ce yana zakkuwa litakwin saboda halitta idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun sannan suka ce wani lokaci qurbul manzila yana nuna cewa ana son ka samu matsayi wajen wanda an kai ma umarni udkhulul jannata la khawfun alaikum wala antum tahzanun sannan na sha bakwai yana zakuwa at-tahzir tsoratarwa an gane ko fa aqaruha fa qala tamatta'u fi darikum thalathata ayyam dhalika wa'dun ghayru makdhub al-khabar wani lokaci ana umarninka amma labari ake baka asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana kaga asmi' asalin shi saurara bihim da su amma asalin shi kai mamakin wato labari umurni ne akai maka amma labari ake baka sannan kuma suka ce tana zakkuwa litta'jib umurni yana zakkuwa dan mamaki unzur kayfa darabu lakal amsal fadallu fala yastati'una sabila unzur kai mamakin yadda suke buga musallai zuwa gare ka al wato inza wani lokaci tana zakkuwa kuma don gargadi an gane ko zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihim al-amal fa sawfa ya'lamun zarhum barsu wannan umurni ne lil inzar dan gargadi ko dan darko a wajen wadansu malamai sannan na 21 yana zakkuwa da iltimas dan bi neman biyan bukata ya zamanto matsayin ku guda da mutum in ka cewa ne ba ni ruwa insha ba wai umurni ka bashi ba kana nufin matsayin abokin kai ko ba haka ba al-mashura wani lokaci ana yin umurni dan ba da shawara qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadu aftuni ku bari fatawa nan shawara ne take yi da su dan ba umudi take ba su ba kai tsaye ina fata an fahimce ni sannan kuma at-tasabbur ma'ana ta 23 ba da hakuri kamar da yazo hadisi na Usama dan Zaid yana cikin sahihi Muslim ɗaya daga cikin ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ɗanta yana ɗaukar rai tace manzon Allah sallallahu alaihi ɗanta yana ɗaukar rai yazo bai zo ba yace ka je ka ce masa faltasbir wal tahtasib ta yi haƙuri sannan kuma ta nemi lada a wajen Allah an gane ko daga baya ya sake tura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zo da haka ya tashi ya zo kaga irin wato mutunta mutane ko da suna kasa gare shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko da yazo yaro yana dokar rai ka annahu shanna in rawi ya zama to kamar shanna ana iya cewa kamar shanna ita ce qirba kamar wato salka ta ruwa ma'ana wasu siffanta cewa ran shi yana zuba yana fita kenan kamar yadda ruwa suke fita a cikin salka karshe dai ran shi ya fita ko da manzo ya zo in lokacin mutuwa yayi ai bai da wani amfani ina fata an fahimce sai Allah ya dauki ransa na ashirin da hudu al'ihtiƙar ana yin umarni don saboda walakantarwa annabi musa lokacin da aka kawo kafirai ce musulmi masu sihiri alƙu ma an tumulku na ku jefar da abin da za ku jefar kaga ai wannan umarni ne musu na walakanci don ya san shi ne zai nasara da izinin Allah sannan kuma malamai suka ce at takzib wani lokaci ana yin umarni amma dan a ƙaryata ka ƙarya ake kake yi amma sai a nuna kai makaryaci ne Allah ya ce kullu ta'ami كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فأتوا بالتوراة قضوا التوراة فاتلوها كرنتاتا in kuntum sadiqin in kuna da gaskiya kaga kenan ƙarya ake nufin suna yi dan Allah ce fama niftara ala Allah al-kadhiba min ba'di dhalik fa ulaika humuz zalimun sannan ma'ana ta gaba daga ciki suka ce ma'ana ta 26 shine at-tahassun shine wato sa wannan dama a cikin zuciyar dan adam Allah subhanahu wata'ala ce ‘yan wuta in suka zo suka ce a fitar da su, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun qalaqta fiha wala tukallimu kaga wannan dan saboda a ƙara musu nadama fita ku tafi ku mutane wuri sannan kuma at-tafwid ana yin umurni dan saboda a baka yuka da nama ga hannunka inji malam Bahaushe faqdi ma anta qad sun kace ma fir'auna ka aikata abin da ka ga dama kenan sun bashi tafwid ma'ana ta 28 shine al-i'tibar shine daukar wa'azi shi yasa Allah ce unzuru ila samarihi idza asmara wayani unzuru ku kalla ba yana ka zuba ido ba a ka kalla kallo na daukar darasi da ilimi sai kuma wato abin nan malamai suke cewa wani lokaci ana kawo shi dan saboda ana nufin shi wanda ake son yayi umurni wani abu ne ake so gare ka wani abu ne aka umurce ka ba wannan ba amma sai a umurce ka da wannan kamar yadda hadisi ya zo daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Abdullah bin Khabbab an gane ko wanda yake yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace wala takun abdullahi al-maqtul kun abdullahi al-maqtul ka kasance bawan Allah al-maqtul wanda an ka kashe ma'ana yana nufin a'a ka kamma kanka kada ka je wajen yaki ina fata an fahimce sun kawo riwaya cewa akwai ƙarin hadisin wala takun abdullahi wato abin nan alqatil kaka kasance bawan Allah wanda yake kisa kaga wannan umurnin ka an ka ce kaza bawan Allah wanda aka kashe ba wai an ce ka gitta kanka ba inda za a kashe ka a'a ma'ana ka kada ka shiga cikin fitira wannan hadisin yana cikin musnad na Imam Ahmad kuma Ibn Hajar al-Asqalani ya ingantar da wannan hadisi ina fata an fahimce ni dan haka ma'ana kuma ta 30 shine cewa ana kawo umurni lil ihtiyat dan daukan mataki an gane ko a umurce ka ko a hane ka dan daukan mataki manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace in ɗaya daga cikin ku ya tashi fala yaghmis yadahu fil ina kada ya sanya hannun shi kada ya sanya hannun shi wal yaghsilha thalathan ya yanke ta uku to wannan ukun nan da anka ce ka wanke dan saboda mi dan saboda ka dauki mataki ne kada ya zaman to ka zauna a wani wuri wanda akwai abin da zai iya cutar da kai mun fahimci wannan da kyau ko to dan haka ga ma'ana guda 30 waɗanda muka faɗa shi yasa neman ilimi ba wasa bane in ka ji malamai sun faɗi abu ba wai zuwa zakai kace kai an ce guda 30 wai abin nan ko hankali na dauka ba kai karatu bane Allah ya gane da mu fa'tina bima ta'iduna ka zo muna da abin da kai muna alƙawari in kunta minas sadiqin ha in ka kasance da masu gaskiya qala qad waqa'a alaikum قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين ما لمن تفسيري سكيتي و da ya ce fa'atina bi ma, suka ce fa'atina bi ma ta'iduna, ka zo muna da abin da ka tsoratar da mu da shi, sai malamai suka ce, to, ai, cikin wannan kissa ba a faɗi wani tsoro da ya ba su ba, babu wani abu azaba da ta gabata wanda ya ce azaba Allah za ta same ku. Sai waɗansu malamai suka ce, a'a, saboda can ya ce musu afala tattaquna kalima ta afala tattaquna shin ba za ku ji tsoron Allah ba ma'ana ko in ba su ji tsoron Allah ba ko akwai abin da zai biyo baya ina fata an fahimci wannan kenan ta nan suka samu fatina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin ina fata an fahimce ni waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce a'a dama wa'azi ya kumshi abubuwa guda biyu at-targhibu wat-tarhibu a tsoratar da kai shine at-tarhib at-targhib kuma a kwadaitar da kai wani lokaci a hada su guda biyu idan an kaga abin yana da bukata a tsoratar da mutane kuma a kwadaitar da su wani lokaci an kaga banna ta yawa sai a cigaba da tsoratar da su a kawo ta jahannama kusa in an kaga ayyukan alkhairi ana son a yin su sai a kawo at-targhib zalla a kwadaitar da mutane zuwa ga aljanna to shi dai ta ina suka ji tsoro saboda dai fahimtar ya ce musu in ba a ji tsoron Allah ba akwai abin da zai faruwa marmakon su ja da baya ina sai suka ce a kawo azaba qala sai yace qad waqa'a alaykum min rabbikum rijsun wa ghadab waqa'a alaykum ya tabbata gare ku an gane ko ai tabata min rabb alaykum akanku min rabbikum daga wajen ubangijinku rijsun wato shine wato abin nan asalin rijis shine kazamta an gane ko ko kuma rijis yana zuwa da ma'ana ta azaba to sai malamai suka ce to da ar-rijis da arrijis wani lokaci suna zakkuwa da ma'ana ta kazamta wani lokaci suna zakkuwa da ma'ana ta azaba wani lokacin ma arrijis yana zakkuwa da ma'ana ta wato sabo wa yuzhiba ankum rijis shaytan wal yarbita ala qulubikum wa yuthabbita bihi al aqdam wadansu malamai suka ce duk ma'anar su daya ba su da bambanci wadansu kuma suka ce a'a in an ce rijis da rijis wato zayun da sinun suna wakiltar juna a cikin larabci inda ma'ana ba ta canzawa kaga rijin sinun aka cire aka sa zayu to haka asad kana iya cewa azad a cikin yaren larabci sirat da sadun akwai shi da sinun asalinsa sai ka ce zirat da yaren larabci sinun da sadun suna wakilta wato sinun da zayun suna wakilta juna waɗansu sun ce ma'anar su ɗaya waɗansu sun ce akwai bambanci to rijisun dai a nan azaba ta zo muku alhali ko azaba ba ta zo musu ba ko ta zo ba ta zo ba to ya kike kad waqa alaikum min rabbikum ta hanyar cewa ya ga alamun ba za su yi imani ba shi ko wanda duk ba zai yi imani ba azaba Allah ta yi ta tabbata a gare shi kuma Allah idan ya soye yin abu akwai wanda zai iya hana shi ba zai iya hana shi ba to shi yasa Allah yake ba da labarin waɗansu al'amura yake sun kasance ba su kasance ba dan ba wanda ya isa ya hana su kasance ata amrullahi tace mi fala tastajiluhu umurnin al'amarin Allah ya zo to inda ya tabbata abi da ce fala tastajiluhu ba ina fatan kun fahimce ni labarin kiyama da fi'ili ma bi ake bada shi wa nufikha fi suri an yi busa cikin kaho a yanzu na an yi ta inda an yi ta aida ba yanzu ba mu wurin nan wajen darasi fasa'iqa man fi samawati wa man fil ardi wanda ke cikin samai da kasai zai mutu kaga ko da yanzu ai mun mutu wa ashraqat al ardu bi nuri rabbiha kasa za ta fi za ta yi haske wanda an kawo shi dan ana li tahaqququ wuqu'ihi tabbas zai tabbata shi yasa ce musu azabar Allah ta tabbata a gare su ar-rijis yana nuhin kazamta wani lokaci tana zuwa ga wato abin da ma'ana ta azaba sannan kuma rijis kala biyu ne in an ce rijis wani lokaci ana nufin kazamta wanda muke gani kashi kazamta ne fitsari kazamta ne to wannan kazamta ce wadda take mi hissiya ana ganinta akwai kuma ma'anawiya wadda ba a gani amma kazamta ce sabon Allah kafirce ma Allah kazamta ne sabon Allah kazamta ne shi yasa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu tatami rijsun min amali shaytan fashtanibuhu la'allakum tuflihun in ba baka yarda da wannan ba bari mu koma mu koma cikin Qur'ani kuma har yanzu ya Allah yace ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu al masjid al harama ba'da amihim hada mushrikai najasa ne ashe ko da duk mutumin da ke musulmi wanda ke rayuwa kasar Faransa da America da Ingila da sauran kasashen kafirai idan ya gaisa da kafirai sai ya ji ya sake alwala domin ya taba najasa ko ko sai ya wanke inda najasa ta taba shi a'a nan ma'anawiya ana nufin najasa wanda ba a gani shi yasa dan adam da yawa daga cikin mutane a yanzu nan ma da muke rayuwa abinda ya dame mu shine mu yi maganin najasa wadda ake gani babu mai son a ganshi ya fito da kashi babu mai son a ganshi ya fito da fitsari amma ina ne matsala take ma'anawiya wajen shirka sai kaga mutum ya sa sura mai kyau amma yana zuwa wajen bokayi yana tare da kazamta fashtanibur rijsa min al-awsan washtanibu qawl az-zur yana shan giya sakon Allah shi ma najasa ne Allah ya muna tsari to qad waqa'a alaykum min rabbikum rijis wato ma'ana azaba ta tabbata daga gare ku daga wajen ubangijin ku don za ta same ku wa ghadab da kuma hushi ghadaba yaghdibu shine fa'ala yaf'ilu hushin Allah ya tabbata a gare ku matukan ba tuba za ku yi ba kuma ga alamu ba tuban za su yi ba kaga ya kamata ya kawo fa'ili yace qad waqa rijsun wa ghadabun alaykum min rabbikum amma sai ya gabatar da alaykum min rabbikum dan a nuna daga inda hushin ya fito kuma a nuna waɗanda hushin ya tabbata gare su ina fata an fahimce ni kenan bi itibari wato al ma'na al fa'il wal maf'ul wallahu ta'ala a'lam annabi hud ya ci gaba da cewa atujadilunani yanzu kuna mini jayayya kuna jayayya da ni fi asma'in a cikin waɗansu sunaye sammaitu muha waɗanda kuka ƙirƙiri sunaye kuka samu su antum ku wa aba'ukum da iyayenku ma nazzalallahu biha min sultan waɗanda Allah bai sabkar da wata hujja akan su ba kidan yanzu sai ya taso daga gare su daga farko da ya fara magana da su ku dubi kissar sai suka kausasa masa magana domin da yace i'budullaha ma lakum min ilahin ghayru afala tattaqun qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi inna lanaraka mi fi safahatin kaga wancan lokaci sai suka kausasa mishi magana suka ce kaji wani sabon wawa da ya bayyana da aka ci gaba da tattaunawa sai suka ce aji itana li na'budallaha wahda kaga ne sun yo kasa kasa wadansu malamai suka ce dalili saboda ya fara bada hujja kuma an samu waɗanda tana yawa sun fara imani da shi ya fara samun magoya baya waɗanda suka ce a'a sun ki kausasa masa magana irin farko saboda wato suna tunanin yalla a bi shi a hankali a gani ko wani ana iya ciwo hankalinsa waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a abin da ya sa magana ta farko ta fi ta biyu zafi saboda wancan lokacin ba su taɓa jin wannan magana ba kenan ko abin zai yi musu nauyi amma abin da ka ji yau ka ji gobe ka ji jibi ka ji gata to zaka iske yana da sauki gare ka bisa ga abin da farko shi yasa amsar su ta farko ta fi amsar su ta biyu qala wato atujadiluna ni shin kuna jayayya da ni kalima ta aljidal asilinta suka ce ta samo asali da daga ƙasa aljadlu shine ƙasa mai tauri saboda cikin jayayya ana samun tauri gaba da gaba inji mutane atujadiluna ni yanzu kuna yin jayayya da ni malamai suka ce to jayayyan nan wadda a akwai tsakanin annabi hudu da mutanensa cikin alkur'ani tana da yawa kenan nan abinda zamu fahimta anan abinda zan ce ma ɗalibi mai tafsirin alkur'ani shine cewa kasancewa akwai kalima guda ana iya samun aya arba'in ko hamsin ko sittin ko ɗari waɗanda za su bayaninta kalima ɗaya a cikin alkur'ani a wani lokaci za ka samun jumla guda ma'anarta za ka iya samun ayoyin da ke ba da wannan ma'ana za su kai aya arba'in ko hamsin ko sittin misali da ce a tujadilu da ni kuna mini jayayya kalima ta jayayya tana wucin maganganu masu yawa kenan yanzu maganar da ya tattauna da mutanen shi a cikin suratu hud misali ai ya tattauna da su jayayya da suka yi da shi وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة كاجد أيها وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم haka in ka koma cikin suratul shu'ara zaka ga da ya jayayya da su kazzabat adunil mursal adunil mursalin iz qala lahum akhuhum hudun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin atabinuna bi kulli ri'in ayatan ta'basun har zuwa karshe haka cikin suratu الأحقاف الله يكون إن فتنفجين واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه من قبل ومن قبله ألا تعبدوا إلا الله هزوا كرشن قصة ده هكا كلمة الجدال كوي إتكتي ذات باك قصة دشي جاية دي دي متاننسا بل ما إن كان سوسي كتوتي كلمة الجدال في القرآن كوني النبي أكوي جاية دي دي متاننسا سيكا أوكا سيكا أرى بل ما دم إذا أواوان دا بابا ما النبي بوان دي غبادة غبادة متاننسا tunda mutanen da aka tura zuwa ga wata alƙarya su je su yi wa'azi ai akwai wani dan uwansu da yayin musulunta cikin suratu yasin waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'u al-mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun gashi da yana tattaunawa da su to sai ka samu kalima ta al-jidal sai kai al-mawdu al-qur'ani kalima guda za ta baka wannan ma'ana ko kuma wata jumla wallahu ta'ala alam atujadilunani shin za ku yi mini jayayya fi asma'in a cikin sunaye kalima ta asma'in an gane ko tana nufin sunaye to gashi kuma ta zo da jarra ɗalibin ilimi bai koyi larabci sai ce a ce duk sunan da ya kare da alif da alhamza mamnu'un min as-sarf ne ba haka ake nufi ba ina fata an fahimci ni domin ga kalima asma'in ta zo kuma da tanwini kuma mamnu'un min as-sarf bai dauka amba'in ita ma ta zo da wato tanwini to dan haka ba haka ake nufi ba a'a suna wanda yake muannas kamar hamra'u to irin waɗannan su ne ake cewa mamnu'un min as-sarf kadiba cikin ad-durrul masul wajen kalima ta ashiya kalima ta ashiya ma da ta zo sun kawo mazhabobi guda biyar zaka ga dalilin da suka sa akwai illoli guda tara waɗanda suke sa suna ya zamanto mamnu'un min sarf sannan kuma akwai illa guda wanda take hana suna ya zamanto mamnu'un min sarf at-ta'lis hamra kenan wannan sai zamanto mamnu'un min sarf ko kuma sighatu muntahal jumu' jimalat ko kuma akwai abin da in ya zamanto na kira da ma'rifa duka mamnu'un min as-sarf sannan akwai abin da in ya zamanto ma'rifa ne yake mamnu'un min as-sarf in na kira ne ba mamnu'un min as-sarf ne kamar hindu in kace hindu da dhamma ya zamanto wato mamnu'un min as-sarf ma'rifa ne amma in kace hindun wata hindu ta san da ba sai zamanto ghairu mamnu'un min as-sarf sai kai hatara da wannan ka duba cikin sharhin alfiya na imam ibn hisham al-ansari wato audahul masalik nan zaka ga bayanai dalla dalla duk yadda ya kawo su amma ibn malik ya faɗi wata magana yace walid tirarin aw tanasubin surif zulman wal masruf qad la yansarif walid tirarin saboda tilastuwa aw tanasubin ko ko saboda kalmomi su tafi daidai surif zulmani wanda ba a yi maman amina sarfi sai a yi mishi wato a maida shi sarfi wal masrufu wanda kuma an masruf qad la yansarif sai a maida shi kaman mamnu'u min as-sarf malamai suka ce anan Allah ba a ce mai ittirar Allah ya cilastu Allah ya fi karfin ya cilastu atujadilunani shin kuna mini jayayya fi asma'in a cikin sunaye sammaitumuha waɗanda ku ne kuka sanya musu suna sai malamai suka ce antum wa aba'ukum ku da iyayenku malamai suka ce anan sanya ma waɗannan ababen sunaye ba su suka sanya musu suna ba haƙiƙa ne iyayensu na farko su suka sanya musu suna ina fata an fahimce ni amma ambata su da waɗannan sunayen da su waɗanda suka ɗora sunayen da su waɗanda kuma suka zo bayan su duka suna kiran su da waɗannan sunaye ina fatan kun fahimce ni kenan akwai bambanci tsakanin iyayensu na farko da su domin waɗanda suka sanya ma ababen sunaye su tun farko su ne suka sanya musu sunaye amma daga baya su suna kiran ababen da waɗannan sunaye kuma ƴaƴansu suka zo suna kiran su da waɗannan sunaye amma me yasa an sanya musu suna amma kuma ba su da wani amfani saboda sunan ɗaya ne aka sa an gane ko musammayatun la haqiqata laha domin an sanya musu sunan Allah alhali ba alloli bane kaga gumki wanda la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a kuma kazo ka ce Allah ka ne shi ko Allah yana magana gumki baya magana Allah yana arzitawa shi ko gumki baya arzitawa Allah bai buƙatar taimakon kowa su ko allolinku suna buƙatar taimako wansuru alihatakum in kuntum fa'ilina wani irin Allah ne yake buƙatar taimako Allah ya kyauta atujalidunani fi asma'in sammaytumuha sunaye waɗanda kuka sanya musu suna antum ku wa aba'ukum da iyayenku kaga at-taqlid kenan dama duk abin an ce ya samo asali daga gadin garin to sai an yi jayayya akan sa mai yawa shi yasa duk annabi Allah sai kaji mutane suna cewa me yasa ba haka buka iske iyayen suna aikatawa ba kaza kaza a'a kakka kalli abinda babanka yake aikatawa kalli shin abinda aka zo maka sabanin abinda babanka yake akan sa shin ina hujja ina dalili wani daga cikin mutane yake cewa wani mufakkirin na duniya babban kuskure shine ka tashi daga mabade ɗinka wato tushen aƙidarka ko abin da ka yi imani da shi don saboda wani abu sai mu ce a'a babban kuskure shine ka tashi akan aƙida ingantatta shine tushe amma don saboda kana da aƙida wadda ba mai kyau ba in an samu dalilai barin ta za a yi mutane annabi ibrahim suka ce da shi da ya tambaye su Allah ya ce watlu alaihim naba'a ibrahim إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون حجس قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون kaga kullun yana son ya nuna musu cewa shin ku yi amfani da hankalinku taqlidul a'ma taqlidul a'ma kana bi kamar irin yadda makaho yake bi mai jagoransa shi ba tare da dalili ba a'a kalli dalili in an ce abu kaza bai da kyau ka min dalilanka in da duba ni ga dalilanka suna yi sai na dauka ina fata an fahimce ni shi yasa ba a zargin mutumin da zai yin koyi da abu akan hujja da dalili annabi yusufa ya kafa hujja da uwayen shi yace wattaba'tu millata aba'i ibrahima wa ishaqa wa yaqub amma ga hujja ma kana lana an nushrika billahi min shay ba za mu shirka da Allah ba wannan shine abin da kamata kafa hujja da shi ba wai ka bi babanka ba kawai amma ga dalilan mu in akwai sabanin su kawo sai mu aje sai mu dauki abin da yake daidai ina fata an fahimce ni kadiba cikin littattafan usulul fiqh sun kawo bayani kan yadda ake taqlid wanda yake da alaka da fiqh duka cikin littattafai suna kawo shi da kuma shurutul mujtahid wallahu ta'ala a'lam dan haka dai sammaitumuha antum wa aba'ukum kun sanya musu suna ku da iyayenku ma nazzalallahu biha min sultan Allah bai sabkar da wata hujja akai ba nan akwai tsari na ka'ida ta hadda alqur'ani wato ma nazzalallahu biha min sultan a wuri guda yazo a wurare guda biyu ma anzalallahu biha min sultan a cikin suratu yusuf ma anzalallahu biha min sultan a cikin suratu najmi ma anzalallahu biha min sultan sai zaman to kinan duka haka suke amma kuma anan ma nazzalallahu biha min sultan kuma wannan dukkan qira'o'i gaba ɗaya guda goma haka ne babu canji amma a wani lokaci zaka iske ka'ida ta harda tana samun bambanci daga wata ƙira'a zuwa ga wata ƙira'a a nan duka babu bambanci amma misali kamar ayoyin da muka kawo innal muttaqina fi jannatin wa na'im ko ba haka ba a cikin suratul hijr da zariyat innal muttaqina fi jannatin wa uyun cikin suratul hijr da suratul zariyat innal muttaqina fi jannatin wa na'im a cikin suratul tur nayi kuskure can farko sannan a cikin suratul mursalat innal muttaqina fi dhilalin wa uyun ko ba haka ba sannan kuma innal muttaqina fi maqamin amin to anan sauran duka ɗaya ne amma nan na ƙarshe ba ɗaya bane domin a cikin suratul dukhan innal muttaqina fi maqamin amin akwai mu fi muqamin amin imamu nafi' da imamu abu ja'far da imamu ibnu amir su karanta fi muqamin kaga in ka zo kace muttaqina muttaqina muttaqina kace fi maqamin to in akwai sabanin qira'a sai ka gane cewa ka'idar ta saba amma nan dukkan qira'o'i guda goma ma nazzalallahu biha min sultan haka suka karanta anan can ma cikin suratu yusuf ma anzalallahu biha min sultan duka haka suka karanta can ma cikin suratu najmi ma anzalallahu biha min sultan duka haka suka karanta sai ta zamanto ka'ida ce mutsarida akwai babu lokaci ba za mu samu yin bayanin waɗannan ka'idodi da dama ba za mu dai baku abin da hadiyar basuwa fantaziru yace ku yi ta jira ai fantaziru ma yahillu bikum ku jira abinda zai zo muku na azaba an gane ko inni ma'akum minal muntazirin ni ina daga cikin masu jira tare da ku wannan shi ba shi na ɗaya daga cikin ka'idodin haddana alqur'ani wanda ya kamata dalibi minal muntazirin wato ya zo a cikin alqur'ani a cikin wurare daban-daban sannan kuma akwai muntazirun shi ma ya zo cikin alqur'ani daban-daban in kana son ka iya hadda alqur'ani sai ka san yadda suke don kakka tafi ka shiga cikin abin da ake cewa lokacin da har da kake hadda in baka san ka'idodin hadda ba kana wata sura sai ka jimi sai ka ji kanka cikin wata sura kaga minal muntazilin kinnan sun zo a cikin suratu yunus guda biyu na farko wa yaquluna laula unzila alaihi ayatun min rabbih فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعض ضراء سن النبي فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين تو كاغا سيك هذا دوانغا amma kuma muntaziruna to shi ko yazo a cikin suratul an'am qul intaziru inna muntazirun innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a sannan yazo a ƙarshen suratul hud wa qul lil ladina la yu'minuna a'malu ala makanatikum inna amilun wantaziru inna muntaziruna shi ma bi dhammin ne sannan kuma a ƙarshen suratul sajada fa a'rid anhum wantazir innahum muntazirun kaga ka'ida ce ta har da alqur'ani in baka santa ba ka kan mijinka fantaziru ku jira ku yi haƙuri in ni ma'akun minal muntaziri ni ma ina nan ina masu haƙuri tare da ku malamai suka ce bai ce ba ku jira azaba ta zo ta halakar da ku ni azaba ba za ta shafe ni ba don bai san abin da zai shafe shi ba annabi ba zai cewa azaba ba za ta shafe shi ba domin yana yiwuwa Allah ya halakar da mutane sun mayu ba a suna alaniyatihim kamar da zo hadisi a cikin sahih muslim ina fata an fahimce ni shi yasa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum ban san abin da za a yi da ni ba ko da ku to dan shi'a in ya samu wannan sai shi banna yace wai kaji annabi ma ya ce wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum annabi ma bai san wanda za a yi da shi ba kuma ka zo ka ce sahabbai yan aljanna ne saboda ba ku san ba san shubhasu ba a'a nan da yace wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum ba wai yana nufin bai san makomarsa ba a ranar tashin alkiyama a'a a nan duniya ban sani ba zan yi hijira za a kashe ni ko ko Allah zai hallakar da ni da ni da ku daga baya kuma Allah shirayar da mu mu akan musulunci annabi bai shakkan makomarsa wadduha wal layli idza saja ma wadda'aka rabbuka wama qala wal akhiratu khairul laka min al ula wal sawfa yu'tika rabbuka fatarda Allah zai baka to kai ka ce a bai san makoma tai ba ka ko san alkur'ani ko kuma hadda annabin ma kenan wuta za ku kai shi Allah ya kyauta malam lokaci ya tafi mu karanta aya ta karshe duk da kitana da sauran bayanai fa anjaynahu fa anjaynahu wallazina ma'ahu bi rahmatin minna wa qata'na وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين فأنجيناه الله ce sai muka tseratar da shi akwai bayanai masu yawa ya zo a mujmal ya aka tseratar da shi kaga nan Allah bai yi bayani ba Allah ya ce dai ya tseratar da shi wallazina ma'ahu da waɗanda suke tare da shi ana nufin waɗanda suka yi imani tare da shi duk da yake alkur'ani bai nuna ba mata annabi hudu ba ta yi imani da shi ba kuma bai nuna ba cewa ƴaƴansu ba su yi imani da shi ba kamar yadda ya zo a cikin kissa ta annabi nuhu ɗansa bai yi imani da shi ba kuma matarsa ba ta yi imani da shi ba amma shi nan wallabi na ma'ahu waɗanda suke tare da shi yana yiwa matarsa tana tare da shi yana yiwa ɗansa yana tare da shi kiran sun yi imani da shi bi rahmatin minna saboda wata rahama ta musamman daga wajenmu alba'u tana iya zamantowa sababiyya ai bi rahmatin minna dan saboda rahama tare da mu ko kuma alba'u tana iya zamantowa lil musahaba kenan mun tseratar da su tare da rahaman mu domin inda babu rahaman Allah da ba za su samu tsira ba ina fata an fahimce ni bi rahmatin minna rahama wanda take ta musamman kuma daga wajen wa daga wajen Allah inda an ce daga rahama kaga dan adam yana ejin tausayinka ko ba haka ba babanka yana ejin tausayinka amma in an ka ce Allah ne ya ji tausayinka ai an kai karshe ko wa huwa arhamu arrahimin bi rahmatin minna da rahama ta musamman daga wajenmu wa qata'na dabira alladhina kazzabu bi ayatina muka yanke bayan waɗanda suka ƙaryatar da ayoyinmu in an ce an yanka bayan shi ba wai an samu zarto ba ko sizo ko wani abu an yanka ba haka ake nufi ba a ana nufin ustusiru in ji malamai an halakar da su wato al'asulu shine tushe istasala ma'ana kamar da hausa ya ciro tun daga asalinsa ya zumbuce shi an halakar da iyaye kuma an halakar da 'ya'ya kenan shi kenan babu zancen ƙari akwai bayanai masu yawa anan wa qata'na dabiral ladina kazzabu bi ayatina muka yanke bayan waɗanda suka ƙaryatar da ayoyinmu sun ƙaryatar da ayoyin Allah alkauniya saboda sun nuna cewa Allah ba shi kaɗai cancanta abota mishi ba kaga wannan ƙaryatar da ubangiji na sannan sun ƙaryatar da ayoyin Allah domin babu wani annabi da za a turu face an bashi littafi kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyyin mubashirin wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitaba kaga nan ba littafi guda ake nufin an ba annabawa ba a'a Allah ya ba su littattafai amma an faɗi sunan littafin ba a faɗa ba kenan sai mu shiru mu kamma bakin mu wa ma kanu mu'minin Allah ya ce ba su kasance mu'minnai ba wannan ya zama to am amma dole za a yi taksishin shi sati mai zuwa za mu yi bayani domin an ce wa ma kanu ba su taɓa kasancewa ba mumini da masu imani alhali kuma in muka duba asalin kowa ya yi imani da Allah wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm alqiyamati inna kunna an hadha ghafilin hadisi na abu huraira kuma yana cikin sahihul bukhari da muslim ya nuna cewa ma min mauludin illa wa yuladu ala alfitra an haife shi akan imani fitratallahi allati fatara an-nasa alaiha kuma can ya ce wa ma kanu mu'minina bustaba kasancewa mu'minai ba a'a sai an fitar da imaninsu na lokacin da suke cikin alamu zar kuma sai an fitar da imaninsu na wanda yake lokacin da aka haife su sannan a ce wa makanu mu'minina ko kuma wa makanu mu'minin ba su kasance masu imani ba a cikin ilimin Allah bayan annabin su ya zo musu wannan shine abin da zan cewa a gurguje abin da muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik